والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau za mu tashi darasi na 38 a cikin karatunmu na sahih 39? ok eh haka ne za mu tashi darasi na 39 a kuma ne abin rubutu biro eh yau 24 ga watan jumadal ula hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da 11 da watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya da waje za ka Allah khairar mustafa muna cikin babu istihbabi italatil ghurra ko wata hajjil na ina jin akwai batun hadisin suhail ibn abi salih barista ya samo riwayar malik ga wannan hadisin ko barista a cikin aina take a cikin muwatsa ko aina a cikin turmidi a cikin sunan turmidi to eh riwayar malik ba a cewa ne ta malik nake so a kawo a ga wanda to kai tawa ka nemo to to jama'a kun ji ya ce yayi wahami yanzu me ya kamata mu ce masa saduqun yahim na'am ina jin akwai masail guda biyu ko mas'alar riwayat ibn jurayj an zuhri ina anas afwan shamsuddin yau bai zo ba ya turo min da whatsapp akan riwayat zuhri ibn jurayj an zuhri riwayat ibn jurayj an zuhri tana cikin sahihain sau da kala da ilil kalam fiha maganganun da ake akan cewa bata inganta ba shi ma dai na ce masa ya je ya duba a hadith sari ya ji mai alhafid ibn hajar ya faɗa amma ga sunan a cikin bukhari riwayoyin az-zuhri daga ibn jurayj daga az-zuhri kuma babu babu wani abun suka ni dai ba zan iya tuna a cikin a wajen a cikin ilal tirmidhi ran mun duba mun gani mun duba ba mu ga abin nan ba ba mu ga wannan ba ba mu ga tasnifin da ya yi ma shi ibn jurayj a cikin ashabi zuhri ba wancan yawa afwan ai riwayar malik ce wancan ta muslim ta riwayar malik ce ma wanda ya ma malik to amma ai islam malik yana bukatar mutaba'a daga suhail saboda shi malik yana daga cikin wanda suka riwaya daga suhail qabla al-ikhtilaf yana daga cikin wanda suka riwaya daga suhail qabla al-ikhtilaf amma bari ku ga bari ku ga wannan akwai mutaba'a na'am
sunan sura lilbai haƙi na'am
hadisi na rakam 89 eh
bayan ya can 88 awalan shi ne hadisin malik ibn anas an suhayin ibn abi salih an abihi an abi huraira an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al abdu al muslimu aw al mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilayha bi aynayhi ma al ma aw ma akhir qatr al ma فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب نعم سيتي ورويناه عن عمرو بن عبسة السلمي وعن السنابهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما من الزيادة ذكر المضمضة والاستنشاق فقال في حديث أحدهما ويمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطايا فمه وخياشمه مع الماء وفيه من الزيادة أيضا ثم يمسه رأسه إذا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء wannan duk maganar albayhaqi ce نعم na'am آه، في حديثنا 90 89 to ai kaga wannan ziyadar wannan ziyada ce- wannan shahid ne نعم ba mutaba'a ba ce ga hadisin malik shahid ne dan amr ibn abasa نعم a sahabi ne نعم saboda haka yayi mutaba'a ga abi huraira a- a- shahid ne ga hadisin abi huraira na'am ci gaba نعم آه، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ na'am قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا إكريمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وقد كان أدرك نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة قال أبو أمامة
shi ma dai wannan zai zama to shahid abu umamat al-bahili kenan ko نعم Mm.
يا ابن عباس في أي شيء تدعي أنك ya ibn absa aha Mm.
بأي شيء تدعي أنك راجع الإسلام قال فذكر الحديث وقال فيه قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال ما منكم من رجل يقرب وضوءه ثم يممض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطايا فمه وخياشمه مع الماء ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسه من رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا رجليه من أطراف أصابعه مع الماء وفي هذا دلالة على أن الله تعالى إنما أمره بغسل الرجلين حيث قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله تعالى
shi ma shine dai hadisin amr ibn abasa din ne na'am Ka- ka samu mutaba'a ga malik na'am shine a a cikin musallaf na abdulrazak na'am a, mai mutaba shine ibrahim bin muhammad
Mu- mai mutaba zuwa ga suhail bin abi salih to waye ibrahim ibn muhammad kada ya zama to ibn abi yahya ne
ishaq shirazi eh abu ishaq abu ishaq shirazi al-kufi haka yake shine eh nabi wanda suka rawai a, suka rawaito a wato wanda ya yi riwaya daga gare su akwai suhail bin abi salih da yake akwai ibrahim bin muhammad da yawa gaskiya sai na bi malamansa da ɗaliban mm. ahsan to amma ya ake kasancewa wannan shine
eh to a cikin tahzibul kamal ne ah, da da ya kawo wato malaman shi Ibrahim bin Muhammad sai ke cewa shi Suhaib bin Abi Salih yana cikin rijal na Muslim da kuma a aunal a ina riwayar take a cikin tahzibul kamal a'a ita riwayar da ka samu ta ibrahim ibn muhammad din a- a- musan- musannaf abdurrazzaq eh, dari da To.
hamsin da biyar musannaf abdurrazzaq to kuma ka duba malaman abdurrazzaq kaga shi akwai shirazi din a cikin sa ka Ni duba ban ban- ban ga shi Abdulrazak din ba a cikin ɗaliban.
To ai shi ne.
malamin
kaga malamin na ga Suhaib bin Abi Salih eh to ai ba zai wato abin da ya kamata kai in ka duba almajiran suhaib kaga akwai ibrahim ibn muhammad shi Ab- ibrahim ibn muhammad kace suna da yawa ko eh suna da yawa a cikin almajiran suhaib a masu suna Ibrahim bin Muhammad shine kadai ibrahim ibn muhammad shirazi cikin almajiran suhaib eh
to in shi ne kadai to sai kuma ka duba cikin almajiran cikin malaman abdulrazzaq tunda shi daga waye abdulrazzaq daga ibrahim ibn muhammad din ya ruwaito ko akwai ibrahim wani waye ibrahim ibn muhammad cikin malamansa to
in ka sami ibrahim ibn muhammad in ba shi razi bane ya nuna wancan ba shi bane kenan shi ne ban yi ba eh to shine da haka za ka yi kuma mafi kyan wannan dama shine kai ta tabbu'in riwayar ka ga wani wani lokaci zai zo musarrahan an sarraha da shi amma ni yaglibu ala dhann cewa Ibrahim ibn Muhammad ah, ibn Abi Yahya al-Aslami ne tunda da yan Madina ne na'am ah, to shikenan mu ci gaba dai wannan hadisin alhamdulillah illar da ake gudu shine jama ikhtilatun suhai to kuma nassu ah, sun yi nassi akan ah, cewa riwayar Malik daga Suhail ah, ya yi riwaya daga gare shi a qablal ikhtilat kafin a yi ikhtilat to mu ci gaba
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه na'am وبعد يقول المصنف رحمه الله قال وحدثنا أبو كريب na'am Muhammad ibn al-Ala وواصل بن عبد wa الأعلى Wasil ibn Abd al-A'la واللفظ لواصل wannan lafazi na riwayar Wasil ne قال suka ce حدثنا ابن فضيل حدثنا ابن فضيل شine Muhammad ibn Fudail عن أبي مالك الأشجعي daga Abi Malik al-Ashja'i عن أبي هازم Tariq ko Ibn Malik daga an Abi Hazim عن أبي هريرة قال daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ترد علي أمة الهول al'ummata za su gangaro gare ni zuwa a- a- za su gangaro gare ni a tafkina za su gangaro min a tafkina وأنا أذود الناس عنه ni kuma ina koran mutane daga gare shi كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله kamar yadda mutum yake koran raƙumar wani mutum daga raƙumansa قالوا يا نبي الله sai suka ce ya annabin Allah أتعرفنا shin kana sanin- kana gane mu ne قال نعم ya ce na'am لكم سيما ليس kuna da alama laisar li ahadin ghairikum ba ta ga wani daga cikin mutane in ba ku ba تردون علي za ku gangaro zuwa gare ni gurran kuna muhajjalin kuna masu fari biyar من آثار الوضوء daga wato gurabun yin alwala وليصدن عني طائفة منكم kuma lallai za a kori waɗansu wata jama'a daga cikinku gab- eh, wato gabarina فلا يزلون ba za su kai ba فأقول sai in ce يا رب ya rabbi ya ubangijina هؤلاء من أصحابي waɗannan suna daga cikin sahabbaina ويجيبني ملك sai wani mala'ika ya mun jawabi فيقول sai ya ce وهل تدرون ما حدث وهل تدري ما حدث بعد shin ka san abin da suka kirkiro a bayanka al-ashab anan wajen ba da ma'anarsa ta istilahin malaman hadith bane bi ma'ana waɗanda suke tare da ni wanda suke tare da ni fi zahir tunda kamar yadda yace ne la ya- la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kar mutane su ce muhammad yana kashe sahabbansa kaga ana magana akan munafikai ne amma ya itlaqin sahabbai gare su saboda haka wannan ba shine itlaqin da aka yi na malaman hadith akan sahabbai ba bi ma'ana wanda yake a zahirin su suna tare da ni shine ake nufi al'umma ake a'a ko a cikin ma waɗanda suke na kamar wanda suka yi ridda kamar wanda suke munafikai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma munafikai ne eh su su suna itlaqin sa akan sahabbai zulman wa udwanan bayan ko babu dalili akan wannan tunda in haka tunda ya- ya ce ma munafikai ma ashabi an. amma kuma kaga ya ce ma a a ya ce ma Khalid ya ce lokacin da Khalid ibn al-Walid suka yi rigima da wane ne daga cikin sahabbai بلال بلال a ba Bilal bane daga a'a da wasu kai hadisin yana cikin sahih muslim la tasubbu ashabi ba hadisin la tasubbu ashabi Hmm? la tasubbu ashabi eh ina so in gani ne Abdurrahman ibn Auf ne ko نعم كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهود ذهب ما أدرك ما مد أحدهم ولا نصيفه kaga ya ke- kamar wannan nau'i ne na keɓance a suhba ga irinsu abdurrahman ibn auf Mm, saboda haka itlaqin yana ah, ya danganta da siyaƙin wanda za ka gane abinda ake nufi a cikin siyaƙin na'am na'am
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة na'am قال حدثنا علي بن مسهر na'am عن سعد بن طارق shine abu malikin al-ashja'i عن afwan nace ربيع بن tariq فراش daga rabi'i ibn khirash an huzaifa daga hudhaifa ibn al-yaman qala yace qala rasulullahi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hawdi lallai tafkina la ab'adu min ailata min adam ya fi nisa tsakanin ailata da adan والذي نفسي بيده na rantse da wanda raina yake hannunsa إني لأذود عنه الرجال ni ina korar waɗansu mutane daga gare shi كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه kamar yadda mutum yake kore raƙuma baƙi daga tafkinsa قالوا يا رسول الله suka ce ya rasulallah وتعرفنا kuma kana saninmu قال نعم ya ce na'am تردون علي غرا مهجلين من kuna gangarowa zuwa gare ni kuna masu hurran masu hasken ido- masu hasken fusaku masu hasken kafafu da hannuwa ليست daga alamun wuraren alwala daga gurabun wuraren alwala نعم. ليست لأحد غيركم ba ta da wannan ala wato ba ta da wani ba- ba ta ga wani in ba gare ku ba aila din da adal za a iya aila yi kasin wajen kamar yanzu eto za a iya yi ka dauko google dauko google map kai za ka je ka samo mana ka dauka tsakanin aila da adan ai duk suna nan adan a yaman aila kuma a, a israel take Mm, a israel Eh. na'am قال حدثنا يحيى بن أيوب to sai dai kuma kasan waɗannan wato a irin wayannan abubuwan a takrib ne la mafhuma laha ba abu ne wanda yake bidab ba takrib ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai na'am min sana'a ila hadramaut ba Mm. to amma wannan sana'a din da a- a- a- eh min sana'a daga sana'a din yaman ila hadramaut Mm, duk a yaman ne eh eh to yanzu ai sai kai tsakanin aila da adan a zai yanzu ya mana a cikin na'am قال حدثنا يحيى بن أيوب yahya ibn ayyub al-ghafiqi وسريج بن يونس wa surayj ibn yunus وقتيبة wa بن Qutay- سعيد da qutaybah ibn sa'id al-baghlani وعلي بن حجر da ali ibn hujr جميعا dukkaninsu an isma'il ibn ja'far al-madani قال ابن أيوب ibn ayyub yace حدثنا إسماعيل yace a cikin hadisin sa haddathana isma'il قال أخبرني العلاء al-akhbarani al-ala ibn abdurrahman maula al-hurata عن أبيه daga babansa عن أبي هريرة daga abu hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam أتى المقبرة ya zo makabarta فقال sai ya ce السلام عليكم دار amincin Allah ya tab- aminci ya tabbata a gare ku ya ku gidan mutane muminai وإنا إن شاء الله بكم لاحقون kuma mu ma in Allah ya yadda masu zuwa masu zuwa ta- masu riskar ku ne وجدت أنا قد رأينا إخواننا na so a ce mun ga yan uwanmu قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله sai suka ce yanzu mu ba yan uwanka bane ya rasulullah قال أنتم أصحابي yace a ku sahabbaina ne وإخواننا الذين لم يأتوا بعد yan uwana yan uwanmu ko su ne waɗanda ba su zo ba har yanzu فقالوا sai suka ce كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله yaya za ka san wanda bai riga ya zo ba har yanzu daga al'ummarka ya rasulallah فقال sai ya ce أرأيت ku bani lab- ka bani labari لو أن رجلا له خيل غر غر مهجلة da a ce mutum yana a ce mutum yana da dawaki masu fari biyar بين ظهري خيل دوم بهم a cikin dawaki waɗanda suke wato a- su ne ake ce musu ya ake ce musu masu ba- ba- ma- a- a- a- akawa- akawal ko su ne ake ce musu akawal masu tsananin duhu masu tsananin baki ألا يعرف خيله ba zai ba zai gane wato ba zai san dawakinsa ba قالوا بلى يا suka ce رسول zai الله sani ya rasulallah قال sai ya ce فإنهم يأتون غرا مهجلين من الوضوء to hakika su za su zo suna masu hasken fuskoki masu hasken wato kafofinsu da hannuwansu minal wudu'i saboda alwala وأنا فرتهم على الحوض kuma ni ne marigayensu a ka- ni ne marigin- ni ne mai riga a- a- a- a- a- a- a- wato mai wucewa gaba mai mai zuwa ya yi karɓar baƙi akan wato tafki ina can ina jiransu
ألا to ku haɗa to ku ji ku saurara ku ji za a kori waɗansu mutane daga tafkina kama yuzadul ba'iru dhad kamar yadda ake koran raƙumi kamar yadda ake koran raƙumi wanda ya ɓace unadihim ina kiransu ala halum ku taho gare ni ku taho gare ni fa yuqal sai a ce innahum qad badalu ba'dak su haƙiƙa sun canza sun musanya bayanka fa aqul sai in ce suhuqan suhuqa ai ai nisa da su ai nisa da su na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا عبد العزيز na'am يعني التراوري yana nufin ibnu muhammad ad-darawardi ها.
ya warwal hadisi قال وحدثني إسحاق بن موسى al-ansari na'am na'am قال حدثنا معن yace haddathana ma'an ma'an ibnu isa قال حدثنا yana da مالك.
muwatta yana da riwayar muwatta daga malik mun ga nan- nan mal- nan muslim ya yi nuzul maimakon ya ruwaito muwatta daga yahya ibn yahya ne saburi sai ya ruwaito daga ma'an ibn isa ma'an ibn isa kuma tsakaninsa da muslim akwai wasita kaga malik ya yi nuzul daraja daya na'am جميعا عن العلاء بن عبد dukkaninsu anil ala ibn abdurrahman عن أبيه daga babansa عن أبي هريرة daga abu huraira أن رسول الله صلى to kun الله gani عليه وسلم kun ga wancan hadisin wancan hadisin da riwayar Ismail ibn ah, da riwayar Ibrahim Ismail ibn Ja'far ne Ismail ibn Ja'far a Jalala bai kai Malik ba Mm, amma sai ya kaddamar da ah, sai ya yi nuzuli akan riwayarsa ga hadisin Malik Ah, sai ya kaddamar da hadisinsa saboda hadisin Malik ya yi nuzul ko da ke a hadisin ala din ma fa a hadisin ismail ibn ja'far din ma tabakar su daya na'am أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa makabarta ya fita zuwa makabarta فقال sai ya ce السلام عليكم دار قوم amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gidan mutane muminai وإنا إن شاء kuma الله mu hakika mu masu saduwa da ku ne بمثل حديث إسماعيل da بن جعفر.
kutankucin hadisin Ismail ibn Ja'far غير أن حديث مالك sai dai a hadisin Malik فلا يذادن رجال عن حوضي wallahi za a koro waɗansu mutane daga tafkina Mm. to kun ga wannan ya duk duk da yake hadisin ya kunshi kalmar ah, ya kunshi koya mana addu'ar ziyarar makbura to kuma ya kunshi shahid ne akan hadisin ah, ah, hadisin da ya zo na abi huraira don ya ɗauke tafarrud daga wanda suka ruwaito shi daga abu huraira kaga akwai nu'aim al-mujmir ah, da abu hazim da kuma shi al'ala da, da shi abdurrahman maulal huraka kamar yadda muka gani na'am
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء babun tablughul hilyatu haythu yablughul wudu babin cewar wato kayan ado suna kaiwa iyakar yanda alwalan mutum take kaiwa a gabarsa
سترة كنا نسمي na'am سترة نسمي كنا a kayan ado da za a sanya mutum a cikin aljanna Mm. wato iyakar tsawon inda kake wankewa iyanan kayan adon ka zai kai دارس البراء na'am ساعة دارس البراء to ai shi ne eh shi ne ai na'am na'am bi mithli ha- wanne eh wannan hilya ne a wancan gur- gurra daban hilya daban gurra haske ne kyallin gabar su ka hilya su ne kayan ado awarwaro ka lura in ku- kun taba ganin hoton hoton sarakunan rum yadda suke da nobles ɗinsu yadda suke yadda da suke rayuwarsu za a ga mutum ana sa masa wundaye a warwaro ya cika hannunsa da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace ma suraka an, kaifa kaifa bika italbusu siwar kisra ya za ka kasance yayin da za ka sanya kayan adon kisra a warwaransa haka suke sawa to kuma sai a iyakacin kima iyakacin abin nan din mutum iyakacin yawan su a fus- a hannunsa kaman mata ne ai yanzu da ga mu yanzu an hana mu amma a aljanna akwai na'am a aljanna za mu saka insha Allah insha Allah malam Musa eh yi ba dama ba mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna halahum fid dunya wa lana fil akhirah anan su ne nasu mu kuma a can Eh, na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا خلف yani ibnu khalifa yana nufin ibnu khalifa عن أبي مالك الأشجعي sorry da Allah bari mu ga khalaf ibnu khalifa din nan ja'i maulahum abu ahmad al-kufi نزل واسط ثم بغداد صدوق اختلط في آ- في الآخر وادعى أنه رأى أمر بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد من الثامنة مات سنة 81 على الصحيح أخرج له البخاري في خلق آه، في الأدب المفرد ومسلم والأربعة بخ ميم أربعة بيرويتو دقا قريش بقى تشكين صحيح نعم shi yasa ai bari mu gani aina aina da adan ko kilomita ne
lalle za a iya wa
Ah,
biyar awa talatin da shida ne Lagos- Lagos a mota kenan zuwa Lagos ya a mota ne lokacin da su ko ai kaga bai wuce awa talatin da hudu. zan ko Lagos ma ya awa goma za a iya shiga amma wata hikima kuma akwai teku daga nan a can irin akwai ruwa daga aila har adin gefen kaga ruwa nan ma zai ƙara Tun daga wurin.
bayyana ma nisan ma mu'jiza bayanin tafki
sai shi ne na cewa nan ma zai ƙara fito da mu'jiza kenan
ah, na'am ah, mu ci gaba mu ci- mu ci gaba me yace an abi malikin al-ashja'i an abi hazim na'am daga abu hazim قال yace كنت خلف أبي هريرة ina bayan abi huraira وهو يتوضأ yana alhali yana alwala domin yayi sallah فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه da ya kasance yana miƙe hannuwansa yana ah, yana zarcar da hannunsa har sai ya kai hamatarsa فقلت له sai na ce masa يا أبا هريرة sai na ce ya aba huraira ما هذا الوضوء mecece wannan alwalar kuma فقال sai ya ce يا بني فروخ ya bani farruh أنتم ها هنا ashe ku kuna nan لو علمت أنكم ها هنا da na san kuna nan ما توضأت هذا الوضوء da ban yi wannan alwalar ba سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa تبلغ الحلية من المؤمن ah, tablughul hilyat الوضوء wato kayan ah, ah, ah, kayan ado na mumini suna kaiwa haithu yablughul wudu yayin da alwala take tikewa banu farruh arada bihim al'ajam al'ajam eh eh, su yake nufi wato ba laraba nasabahum ila farruh ila farruh li kathrati ma fihim min hadha al-ism da yawa akwai su da wannan sunan haka albagawi ya ce a cikin sharhinsa ya bani farruh law alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadha alwudu kun ga wannan ya nuna fahimtar Abu Hurairah ne to akwai rigima akan wannan hadisin kun ji dai akan abin da aka ce akan Khalaf ibn Khalifa cewa ikhtalata eh? me yace ikhtalata fil akhir imamun nawawi kuma ya ce wai faru din yana cikin kayan annabi
eh to wannan ah, shi shi nasa taujihin kenan Na- shi yasa nace muku ai ga abinda shi ah, ah, ah, abin nan ah, al-Baghawi yace amma a ga bare da mahadin shahi ko ko mu da ba ga ɗayan hadisin wancan tablughul hilya ai wannan wancan fa ɗalibin hudu itsalatul gurra ne wannan hasken hasken fuska ne da hasken kafa wannan ko zuba kayan ado eh to ai ma an kasa ka'ida la la la la wannan ya zo da wani abu daban Ba shi- ba gurra ba ne wannan wannan alheliya ana nufin cewar kayan ado da za a sa wa mutum ba hasken hannu ba Ah. amma ga shi hadisin yana cikin muslim kuma abin abin abin nan yan uwanmu da suka yi ta haƙiƙin ba su yi ishara ga wannan illar ba wallahi ba su yi ba sai dai kun san akwai wata ka'ida da ake faɗa akan hadithul mukhtalitin cewa al-mukhtalit idan idan hadisin hadisin al-mukhtalit idan ya zamanto waɗanda suka yi riwaya daga gare shi suna da yawa in suna da yawa to ana cewa babu tasirin ikhtilat sai a ce wani ya daga cikin abin da bai yi ikhtilat ba a ciki domin ɗaya daga cikin alamomin ikhtilat shine a ga ittirab daga wajen rawi a ga wannan ya rawaito shi ta wannan fuska wannan ya rawaito shi ta wannan fuska ɗaya daga cikin abin da yake nuna akwai ikhtilat din kenan to amma idan aka samu rawi duk suka yi riwaya ala wajihin wahid a kansa ta fuska ɗaya to sai su karbi sai su ce wannan bai al-ikhtilat bai asa- bai tasiri a kansa ba akwai a cikin jila'ul afham na ibn al-qayyim akwai hadisin a ibn mas'ud da aka illanta shi da da ikhtilatin al-mas'udi a cikin hadith din to ɗaya daga cikin abinda aka kora wannan illar shine waɗanda suka rawaito hadisin daga mas'udi wajen mutum ko hudu ne ko uku namanta adadinsu kuma duk sun rawaito shi ala nasakhin wahid wanda ɗaya daga cikin abin da ake kore ikht- illar ikhtilaf kenan to yanzu dai wannan kaga ga Qutaybah bin Sa'id a wajen Muslim ko to ga aha ga a wajen Abu da a wajen a wajen Abu Awana ga Hussein ibn Muhammad al-Marwazi al-Marwazi al-Marwaruzi al-Marwaruzi al-Marwaruzi Uhum, kaga biyu kenan ko Eh, Hussein ibn Muhammad a wajen Imam Ahmad ma ya ruwaito shi Hussein ibn Muhammad mutum biyu akwai eh, shi ma dai kutai baɗin su kenan su su biyu Da wani hadisin gaskiya na bukatan dirasa na'am kan ka ja masa layi muslim ne ba na'am eh yana buƙatar dirasa dai gaskiya Ah, saboda saboda magana akan shi khalaf ibn khalifa na'am ita wannan ta dauri guda ɗin nan Mm, to yanzu mai lalata mu ma mu za mu za a yi mutum zai irin take ne
a a, wannan fahimtar abu huraira ce wannan alwala har nan saboda kuma kaga zahirinsa ya yi mu'arada da faman hadal wudu faman zada ala hada aw naqas faman zada ala hada faqad ta'adda wa zalama faqad ta'adda wa wa zalama kamar yadda yazo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As to kaga wannan aula da ai riko da shi bisa fahimtar Abi Huraira musamman na'am ce kala ibn al-Uthaymeen rahimahullah na'am sawabu anna al-wudu yablugu haythu haqqullah azza wa jalla qala ta'ala ah, fi aydi wa aydikum ila al-marafiq ila al-marafiq arjul ila al-ka'bayn shine shine kuma ga wannan shine wannan a fahimtar abu huraira ce shi yasa haga ai shi ma yace law alimtu annakum ha huna ma tawaddatu na wudu'i hada na'am da Allah a, su waye za su yi bincike akan wannan hadisin su waye za su binciko mana wannan hadisin Ah, da ah, wannan ai yana bukata
Hmm?
wanda suke kuma mai masu itikadi sai masu itikadi wanda a cikin musulmi na'am na'am Ku- ku yi takhrijin ku yi ta ku je ku yi takhrijin hadisin abu biyu nake so ku yi Ah, ku ga waɗanda suka yi riwayar hadisin ah, daga shi khalaf ibn khalifa su waye suka yi riwayarsa sannan ku koma akwai littafi da ake ce musu al- ake ce masa al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwati thiqat الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات آه، كدوبة ترجمر شي خلف ابن خليفة أتشكي كغني م- يا اختلاط الناس يكي الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات kaga ga abin da ya ce a cikin littafin ya ce kana bil kufa sun mantakala ila wasu sun matahawala ila bagdad sakana hawa biha tufiya ra'a amr ibn hurayth as-sahabi wa huwa ibn 60 wa 60 ibn 60 sinin wa rawa an ja'far ibn abi wahshiya وحميد بن عطاء الأعرج ومحارب بن دثار وغيرهم وعنه علي بن حجر وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور وابن عرفة صدوق قاله الذهبي وقال يحيى بن معين والنسائي ليس به بأس وقال محمد بن عمار لا بأس به وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن عدي أنه لا أرجو لا أنه لا بأس به ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحايين وقال ابن سعد ثقة أنكر سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل رؤيته لأمر بن حريث وكذبه في ذلك سفيان قال أحمد شبه عليه وقال أحمد أيضا رأيته مفلوجا سنة سبع وسبعين ومنه هو مئة وكان لا يفهم وكان لا يفهم فمن كتب عنه قديما فسماعه صحيح وأنه قد أتيته فلم أفهم عنه قيل له في أي سنة مات قال أظنه في سنة ثمانين أو آخر سنة تسع وسبعين وقال ابن سعد تغير قبل موته واختلط وفي مسند أحمد دخلت عليه فرأيته قد اختلط فلم أسمع منه وقال عبد الله عن أبيه يعني الإمام أحمد رأيت خلفا, خلفا وهو كبير فوضعه إنسان فصاح يعني من الكبر فقال له إنسان يا أبا أحمد حدثكم محارب بن ديثار وقص الحديث فتكلم بكلام خفي فجعلت لا أفهم فتركته روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عاش تسعين سنة وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة
باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره babu fadli isbaghil wudu'i ala al makarih babu falalan cika alwala a lokacin da ake ki قال حدثنا يحيى بن أيوب na'am وقتيبة وقتيبة na'am وابن هجر na'am جميعا عن إسماعيل بن جعفر dukkanin su su su uku daga Isma'il ibn Ja'far قال ابن أيوب Yahya ibn Ayyub yace حدثنا إسماعيل na'am haddathana Isma'il قال أخبرني العلاء akhbarani al-Ala عن أبيه daga babansa عن أبي هريرة daga Abu Huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا bana nusashe ku ba ga abin da Allah yake yafe yake yaye yake wato goge zunubai saboda shi ويرفع به الدرجات kuma yake ɗaukaka darajoji da shi قالوا بلى يا رسول suka ce الله eh ka sanar da mu ya rasulallah قال ya ce إسباغ الوضوء على المكاره cika alwala a lokacin da ake ƙi وكثرة الخطاء إلى da المساجد yawan tattaki ya zuwa ga masallatai وانتظار الصلاة بعد الصلاة da sauraron sallah bayan an yi sallah فذلكم الربا wancanan ku shine ribat ar-ribat shine wato tsare kai a cikin da'a na'am al-makari al-jam'u ma- a- o- o- a- jam'u makro shine a lokacin ki abin ki Mm. shine lokacin sanyi Mm, ko kuma lokacin da kake bukatar ruwan don kai wani abu da shi eh hadisin fima yahtasim amma wannan ba hadisin abi huraira fima yahtasimul mala'ul a'la ba daga riwayar abi huraira bane eh shine bambancin tsakanin amma dai hadisi ɗaya ne Mm. na'am a shi dai zai shiga ta cewar a, in yayi ribat ba intizaru salati ba da sala tunda an ce sharadinta ai mutum ya rike alwala malam yuhdith fi a isbagul wudu a wannan isbagul wudu shine yin alwalar mutum yayi ta a cike wato babu tawaya babu ragewa saboda kana gudun sanyi ya wai ma'ana da mutum ya tashi ya yi yi ta cikakkiya da ya yi isbahin ta sosai to kuma zai rike ta bai kare yi mutum har zuwa sauran ya wannan kuma wani abu ne daban shi wannan ai shi ma akwai kuma falarsa ko la yuhafizu ala wudu illa almu'min eh to ai shi ai ka hada din wanda ya kaga ya samu falalar isbagh din ko isbaghul wudu'i ala almakari sannan kuma ya rike alwalar ya kiyaye ta ya rike ta ya zauna a masallaci kaga ya samu falalar dubiyu ما بيسموه الوضوء لكل صلاة eh to haka ne amma alwudu li kulli salatin ai wannan mansukh ne ko yi tunda a hadisin fa- a- a- a fathu makka ra'aytuka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'ata shay'an ma ra'aytu lam takun taf'aluhu qala amdan sana'atuhu ya umar بيان الهل بيان الهل بيان
to mumkin li bayanil jawaz wa mumkin al- wa mumkin kuma ya zamanto shine eh, mumkin ya zaba mumkin ya zamanto cewar abin nan a cewa a ce- ce- ce- cewa cewa mansukh ne inda na nasu ne da sai a ce ba a sake in dai mutum a wata kare ba ne sake
a to ai dama an ce in- inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila as-salah ay idza qumtu muhdithan kamar inda suka kaddara ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salah idza qumtum ila as-salati wa antum muhdithun inda zaka dauke shi a zahirin umarni na wajibci sai kai taqdir kuma hadisin bilal kuma da hadithin eh mutane kuma hadisin bilal ma ai sai mara baya na cewa yin alwala ko yaushe idza ahdatha eh to ai shine idza ahdatha amma idan babu ai shi yana magana idan babu hadath ne in lokacin sallah yayi ya sake wata alwala eh kamar yadda aka rawaito daga ibnu umar لا أشك لا أشك على عن أمتي
ai akwai wannan hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sala thumma kana thumma taraka dhalika wa amarahum bisiwak ko da daga farko haka ne sannan daga baya sai ya fa amarahum bisiwak inda kulli sala haga wannan nassin ya shiga amma gaskiya ban ban kiyaye ingancin hadisin nan ba ban kiyaye ba ku binciko na'am cewa ne wannan na ga ya ƙara fi ma'arifati man ikhtalata min ar-ruwati as-siqa eh min ar-ruwati thiqat haka nace ai في معرفة من اختلط من الرواة الثقات الكواكب النذيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات sai dai wanda ke cikin shamila babu tahqiq din shi tahqiqin yana kunshi fawaid da dama saboda a cikin tahqiq din yana kawo waɗanda suka yi ikhtilat a wanda suka yi riwaya qabla al-ikhtilat da wanda suka yi riwaya ba'dahu an sa shi a alƙaba an sa kun kun tura shi har ya tura shi cika aiki marwan barakallahu fi amma nura ne turo to barakallahu fi na'am حدثنا إسحاق بن موسى حدثني إسحاق بن موسى نعم الأنصاري نعم قال حدثنا معا نعم
قال حدثنا مالك الإمام نعم حا.
يحول إسنادي قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا محمد بن جعفر غندر كنا قال حد- أثبت الناس في شعبة
قال حدثنا شعبة نعم جميعا عن dukkaninsu su su uku jami'an ai ah, malik da shu'ba an ala ibn abdurrahman na'am da wannan isnadin وليس في حديث شعبة ذكر الربا babu ambatan arribat a cikin hadisin shu'ba وفي حديث مالك wa a cikin hadisin malik ثنتين fintain ya ambace wato sau biyu fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat na'am باب السواك babu siwak babun siwak yin aswaki قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am وعمر الناقد
wa am na'am annaqil وزهير بن حرب da zuhair ibn harb قالوا suka ce حدثنا سفيان na'am haddathana sufyan daga haddathana sufyan wani ne wa- wa- wani sufyan ne wannan ibn uyayna limada saboda mai yawa wani ne a farkon isnadin utayba hanya amrun an-naqid dai amr ibn muhammad an-naqid al-makki ya ba irin hadisin ba ba babu siwak ba na'am babu siwak ai eh kuma hadisi na farko hadisi ne ko ta yi wa ibn sa'id شيء سنك بابا وعمر الناقد
kun ji ga hadisin da nake faɗa ma a a- alhaji hamza a cikin musnad imam ahmad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana umira bil wudu'i li kulli salat tahiran kana aw ghayra tahir falamma shaqqa dhalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umira bis siwaki inda kulli salat wa wudi'a anhu al wudu' illa min hadath wa huwa hadithun hasan min ajli ibn ishaq
sai ko akwai nasu an ce hukuncin wancan ɗin Ga- yau amma ga lafazin da na kiyaye na- na na al- albazar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil wudu'i li kulli sala fataraka dhalika wa amarahum bis siwaki li kulli sala amma yace hadal kalam la na'lamu ahadan rawahu an annabi sallallahu alaihi wasallam illa abdullah ibn hanzala ibn rahib wa huwa alladhi yuqalu ibn ghasil al malaika wa la na'lamu lahu tariqan illa hadha at tariq wa hanzala ibn rahib alladhi ghassalatu al malaika li annahu istushhida yawm uhud wa huwa junubun
mutakallam fi wa shi hadisin dan gidan a a za a ce fard na'am fard ne
eh ai alfard ba yana nufin da'if ba kuma sannan hatta siwak ai shi ba ne kulli salatin ai ga ba na'am siwak ne mutum Mm.
ce duk sallar da aka siwak eh
a yanzu ba haka ba amma ai ya ce laula an ashqa ala ummati la amartahum kaga umarnin ya nuna kan cewa ba umarni ne na wujub ba saboda laula an ashqa na'am Mm. mu ci gaba
حدثنا شبك سفيان na'am shine ibnu uyayna عن ابي الزناد daga abi zinad عن الاعرج daga al-a'raj عن ابي هريره daga abu hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce لولا ان اشق على المؤمنين da ba dan kan na tsananta ma muminai ba وفي حديث زهير a cikin hadisin zuhair kuma امتي a bisa al- ga al'umma akan al'ummata لامرتهم بالسواك da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah
قال حدثنا ابو كريب na'am محمد بن العلاء na'am قال حدثنا ابن بشر na'am عن مسعر daga mis'ar ibn kidam عن المقدام بن daga جريج miqdam ibn Shuda- ibn shuraih عن أبيه daga babansa قال yace سألت عائشة na tambayi aisha قلت nace بأي شيء كان يبدأ النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم إذا دخل بيته da wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa idan ya shiga da- gidansa قالت بالسواك ta ce da aswaki na'am قال وحدثني أبو بكر بن نافع na'am al'abdi wannan akarar kalla in ya shiga gidan da yamma ke ko da a koyaushe ya shiga gidansa eh fi jami'il awqat haka nawawi yace fi jami'il awqat wa shiddatul ihtimam bihi wa takrarihi an ce hikimar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya son a jiwarin baki a jikinsa kuma al'adarsa in ya shiga gida sai ya kusanci matansa ya sumbance su to saboda haka ba zai so ba ya kusance su ya sumbance su a jiwari a bakinsa saboda al'adarsa kenan amma mu ko sai ka ga mutum in ya shiga gida sai mu zurai sai mu zurai wai kada ai wa- wai wai kada a kawo masa wasa ba wasa na'am za ka yi mana tawili ne bambanci mana eh bambanci da dacen da dacen ma damanin da ba a yi nan to in da to da akwai da irin ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Hmm? a a ba bambancin al'ada bane wannan ai mutuntaka ce ba al'ada bace alqubla al'ada ce Hmm? eh A- ba al'ada me yasa kace a'a me yasa kace al'ada ce me asali a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam al'asali al'asali al- al- al- al- koyi da shi ba za a tafi zuwa ga khususiya ba sai da dalil me aka yi ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da da da da aqra ibn habis yace indi tis'atun min al-aulad ma qabbaltu ma ma qabbaltu wahidan minhum yace la adri la Allah in in kana nahu in kana Allah in kana Allah qad naza al barakata min qalbi min- min- min qalbik ko ar-rahma kai ko
shi dai shi da wani shi sun ba ta kai ba ka iya dabbakawa ba
kawai dai sai a shi dubar da iyalin kanta bacin idan ka shi ya fi zama mu al'adar larabawa fiye da na- fiye da nan a'a idan ka ce in ka ce irin sumbanta ta nuna rahama ka ce al'ada ce watakila haka ce amma sumbantar iyali ai ɗabi'a ce Hmm? ai ɗabi'a ce ta sha'awa ce kuma wannan ake nufi ba sumbantar sallama ba
kuma na da za a kuma wannan mace shi ne za ta ji kan cewa ana yi da ita ba ba- ba ta zamanto yan bora ba Hmm? amma aka shigo kawai ana hararta aka yi wuce shi kenan sai- duk- babu wannan jinka wani a dawo da wannan kada in kuka ɗau- kuka ɗauka al'adar larabawa ce cewa ana nema a canza wani al'ada mu ma ban san wannan ba wannan mutuntaka ce wani sa'in da aka dan duba yanayin kasuwa ai yanayi yanayin kasuwa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin aisha cewa zai shiga ɗakin dukkan matansa ya kus- ya- ya ku- a- a- fa- fayadnu- ya- ya kusanci kowace ya shafa ta ya sumbance ta har sai ya tike inda yake zai kwana sannan ya kwana da ita ce kawai zai sadu wannan shine sunna kusan irin abin da yake maganin a irin irin gillu da kuma wahsha da kewa da wannan yake daukewa ba ka ji cewa har yanzu ita ma fa ana yi da ita nan ba karamin magani bane na daiwa daga cikin fitina in ba kawo ku- isasshen kudin cefa ne ba duk sai ta manta eh eh ya kafa eh wannan za- wannan ai kaga ai hadda hadda masis ai eh to ai shine dole mu gyara dole mu gyara in dai muna so mu yi khairukum khairukum li ahlihi in dai muna so mu yi khairukum khairukum li ahlihi dole mu yi wannan ko mala abubakar hadisin khairukum khairukum li ahlihi ai maganin wannan al'adar da kake faɗa yana kan cewa asali so ake a iti- a itisa ai koyi dan mu ci gaba dan mu karasa wannan babin na'am قال حدثنا ابو كريب نعم آه.
محمد آه.
بن العلاء آه. حد- وحد- وحدثني أبو بكر بن نافع قال وحدثني ابو بكر بن باشع الابدي نعم قال حدثنا عبد الرحمن ونيني وانا عبد الرحمن إن. ابن مهدي نعم عن سفيان دقى سفيان عن المقدار بن شريح دقى مقدام بن شريح عن ابيه دقى بابنسا عن عائشه دقى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam كان إذا دخل ya kasance idan ya shiga gidansa بدأ بالسواك yana farawa da yin aswaki
قال حدثنا يحيى بن حبيب na'am alharithi na'am قال حدثنا حماد بن زيد hamad ibn zaid ibn dirham al-azdi maulahum عن غيلان daga gailan wa huwa ibn jarir ال- ال- المعولي نعم عن أبي بردة daga abi burda ibn abi musa al-ash'ari عن أبي موسى daga abu musa al-ash'ari قال yace دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم yace na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam وطرف السواك على لسانه da kuma wato gefen aswaki ala lisanihi yana kan harshen sa قال حدثنا wato wannan buhari ya kafa hujja da shi akan cewa wanda yayi aswaki a cikin jama'a tun daga shi a gaban abu musa al-ash'ari ya shiga kuma bai cire aswakin ba saboda haka ba abu ne wanda ake kyamar a yi a gaban mutane ba
قال na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا هشيم Hushaim ibn Bashir al-Wasiti عن حسين as-Sulami daga Hussein ibn Abdurrahman عن أبي وائل daga Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama عن حذيفة daga Hudhaifa ibn al-Yaman قال yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance إذا قام idan ليتدين ya tashi da daddare domin yayi tahajjud at-tahajjud shine sallar da aka yi bayan an yi bacci da min al-hujud wa huwa an-nawm shi sai ake cewa tahajjada idza nama thumma qama na'am يشوس فاه بالسواك yana cuda bakinsa bisiwak da aswaki
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم wato abin da ake nufi ardan kenan a siwak ardan Mm. ko da yake wannan ta abin nan ne a a- a- a- cudawa dai so yanzu likitoci sai su ce sama ake sama da ƙasa ake ko haka yan dental suke cewa na'am قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم na'am
قال أخبرنا جرير na'am jarir ibn abdulhamid al-dabbi عن منصور daga mansur ibn al-mu'tamir ها.
ya hau- ya hawwala sanadi قال وحدثنا ابن نمير muhammad kenan قال حدثنا أبي abdullahi ibn numair وأبو معاوية da muawiya muhammad ibn khazim ad-darir an al-amash daga al'amash kilahuma an abi wa'il dukkaninsu da mansur da al'amash suka ruweto daga abu wa'il an hudhaifa daga hudhaifa qala ya ce kana rasulullahi sallallahu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi da daddare bimithlihi da kwatankwacin wannan hadisin wa lam yaqulu ba su faɗa a cikin nasu hadisin liyata hajjada ba to wannan wato a, kenan sufyanu thauri ya zo da ziyada Eh, ya zo ya ƙara a kan al'amash da mansur ibn al-mu'tamir na'am
قال حدثنا محمد بن المثنى na'am وابن بشار قال wa ibn bashar da ibn bashar suka ce afwan a'a ashe hushaim ne sabanin tsakanin hushaim ne da ai tsakanin husain ibn abdurrahman ne da kuma al-a'mash da da mansur ibn al-mu'tamir na'am
حدثنا عبد الرحمن na'am قال حدثنا سفيان na'am عن منصور daga mansur وحسين da Hussein والأعمش.
wal'amaj duk sai hada su su uku Sufyanu Thauri na'am عن أبي وائل daga Abu Wa'il عن حذيفة daga Hudhaifa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان إذا قام من ya kasance idan ya tashi da daddare يوسفاه بالسواك yana cuɗanya bakinsa bisiwa da asuwaki
قال حدثنا عبد عبد بن همير Abdu bin Humayd sahibul Musnad قال حدثنا أبو نعيم Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn قال حدثنا إسماعيل بن مسلم na hadatha yace hadathana Isma'il ibn Muslim قال حدثنا أبو المتوكل Abul Mutawakkil shine Abul Mutawakkil An-Naji ya dan kwanta mun Abul Mutawakkil mubarak ya kamata kullum ana katunan ku dinga fito min da biro in ban zo da shi ba saboda rubutawa wani lokaci eh shine abul mutawakkil annaji eh ali ibn daud annaji ba shi din ne abul mutawakkil annaji أن ابن عباس حدثه cewa ibn abdullahi ibn abbas ya ya zanta masa hadisi أنه بعد عند النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu ذهب alaihi wasallam حدثنا أبو المتوكل na'am al- abul mutawakkil annaji أن ابن عباس حدثه cewa abdullahi ibn abbas ya zanta masa hadisi أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم cewa shi ya kwana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare وقام نبي الله صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga karshe a karshen dare فخرج sai ya fita فنظر في السماء sai ya dubi sama ثم تلا هذه الآية sannan ya karanta wannan ayar في آل a عمران cikin Ali Imran إن في خلق السماوات والأرض inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar حتى بلغ hatta balagha faqina adhaban nar to ka gani wannan riwaya ta nuna cewa ba gabaki ɗaya zuwa karshen sura yake karanta ta ba eh ثم رجع إلى البيت sun marja a ilal bait sannan ya koma gida Fatasawwaka.
ya koma daki fatasawwaka sai ya aswaki wata wadda'a ya alwala ثم قام sannan ya sannan ya tashi صلى sannan ya yi sallah ثم اضطجع sannan ya kishin gida ثم قام sannan ya tashi فخرج sai ya fita فنظر إلى السماء ya kalli sama وتلا هذه ya الآية karanta wannan ayar ثم رجع sannan ya kwanta sannan ya dawo fatasawwaka ya aswaki ya alwala ثم قام فصلى sannan ya tashi ya yi sallah ibada ce ya nuna cewa ibada ce ta kanta mutum ya fita din ya kalli sama ya yi. tunda tunda- tun- tunda dan abinda ya ya kenan ya dawo da haka dole wannan filin yana nuna sunniya kenan amma ka kamar riwayar bukhari ita zahirinta bata zo da wannan tafsilin ba ta- ita riwayar bukhari yana tashi din yana mutsike kansa yana karanta aya yana mutsike fuskarsa yana karanta aya Eh? ka ja- ka- ka jama'a mana wannan riwayar eh hadisin ibn abbas ka jama'a mana shi ka hada mana riwayoyin dan mu fahimci wannan dan yana ɗaya daga cikin shi yasa kun gane mushe muku ya nuna faqina azaban nar dan kamar zahirin kamar in ban manta ba ibn hajar yayi ishara cewa ila akhir sura ya zuwa ga karshen sura ne Eh, to ga ina ake ike karantawa ila akhiru suku akwai ka faqina azaban nar kamar da wannan riwaya ta yi nasi akai kuma wannan abul mutawakkil annaji tunda hadisin ibn abbas an ruwaito shi da riwaya da dama hatta a cikin nan muslim din ma to wannan riwayar abu abul mutawakkil annaji eh, ah, da ya ruwaito daga ibn abbas wannan ba wanda suka shahara da riwaya bane da riwayar wannan hadisin hadisin ya shahara da riwayar sa'id ibn jubair kusan shine da yafi shahara shine riwayarsa a cikin bukhari kamar da makaranta a cikin kitabul a cikin kitabul ilm da muke karantawa da kuma cikin kitabul wudu ma so ka tara mana wannan riwayar insha Allah za a darasi mai zuwa wallahi nastafid a ba na gari sai da turo na ba to ko da ba ka gari sai ka turo ma za ka turo ma waye zai zo da shi ka ko kuma in tura ma ne ba sai ba eh ka tura ma nura sai ya zo da shi ya karanta na'am maganar ah, karatun bukhari ah, karatun da ya wuce na wancan satin ah, hadisin firaka wanda imam bukhari na'am ya yi istishnadi da shi akan qira'atul ha'id bil qur'an lil qur'an na'am to da na a nuska ɗinka a lokacin da kake karantawa eh, ta ambaci wa ya ahlul kitab Mm.
a nuska ɗin ne ta ambaci ta ambaci ya ahlal kitab babu waw haka ne to ni abin bayan ka kawo maganganun ni kuma abin da na fahimta a ƙarƙashin haka Mm.
shine eh, ita asalin ayar ai akwai kulli ya ahlul kitab kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ta ne dan wasiƙa ba wai dan kotin na ayar alkur'ani ba Mm.
ba dan iktibasi na a iktibas da yayi to amma
Ba kuma ba ikt- a sa kulli ya ahlul kitab din ba eh bi ka a'a ikt shine yace iktibas din yayi ai shine Ah, ba istishhad yayi ba da aya Mm. iktibas yayi Eh, wa ya ahlal kitab Mm. ya fada to ai shi yasa din waɗansu suke cewar wannan ya kawo ta ne ba ba a cewa qur'an bace shine aka yi raddi ga isti- ga ihtijajin bukhari da cewa wannan ya kawo ta ba akan cewa ba qur'an bace eh
Kula wannan wannan irtijain da aka karanto a bisa eh wanda Ibn Hazm yake cewa kan a wannan ba shi ba ne tunda ai kaga ya sa- wannan wannan ita ce hujjar da ake kwankwasar masu cewa tahajjud da muke bid'a muke ranar a cikin ramadan mi tarawi sannan mi tahajjud wannan wata tahajjud din ce wannan ittija'in da ya koma bacci ne sannan ya sake ya sake tashi ya sake yin wata sallar tahajjud din Hmm? eh ta biyu eh eh da ba ana cewa ba suna cewa wai bid'a muke ba in mun yi tarawih a farkon dare sannan kuma mu yi tahajjud eh wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba daren yayi tahajjud ya bacci ya sake tashi ya sake wani tahajjud din ba faɗa adadin raka'ar ba ba faɗa adadin raka'ar ba amma a riwayar bukhari a riwayar bukhari ma ko da ke a riwayar bukhari a riwayar bukhari ma bai faɗa adadin raka'ar ba shi ma ya kawo ta a haka kan galau na'am khalaf ibn khalifa mm.
kaman ba da sa dan na na kisa kan kare mu da bayani akan mu da yin ba abin da zamu rika nuna da alƙawari abinda za ku yi akan shi khalaf ibn khalifa ku ga mene suwane ne suka yi riwaya daga gare shi qabla al-ikhtilat suwane ne suka yi riwaya daga gare shi ba'da al-ikhtilat sannan kuma ku duba ku gani adadin mutane nawa ne suka ruwaito wannan hadisin daga gare shi tablughul hilyatu min al-mu'minin zai mu samu mutum biyu utaybatu bin sa'id da al-husayn ibn muhammad al-marruzi biyu muka samu akwai waɗansu dan adadin ruwat idan suka yi yawa daga gare shi yana nuna kan cewar ikhtilatinsa bai tasiri gare shi ba shine da Allah darasi mai zuwa ku zo mana da fanka yau mun sha zafi gaskiya musamman wannan abar na'am akan ba'if eh mm. Mm. shaddadna eh mm. Mm. a'a ba wai fil a'a cewa idan idan muka ruwaito fil halali wal haram shaddadna wa idara ayin idara waina fil fada'il tasahalna eh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك